أخرجت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والحاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العزيز رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا عليم يا حكيم علمنا علما نافعا وارزقنا عمل به وارزقنا الإجلاس في القول والعمل الظاهر والباطن بجاه حبيبك ورسولك صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل والذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون muna da cikin suratul nahali wanda tana cikin surorin makka kuma surori ne wadda take kiran kwakwalen masu hankali akan su gane ni'imomin ubangiji da ya musu wadda yake la ta'addu wa la tusa kuma sura ne wadda misali take ma kafiran maka ta haddi akan cewa irin waɗannan ni'imomi da Allah kaɗai ya isa ya samar da su. To misali abokan tarayyan Allah da suke zaton wai abokan tarayyan Allah ne a nasu zaton ba za su iya samarwa ba. To muna cikin inda Allah yake kididdiga ni'imomi, ni'imomi da ya mabayi. Misali asbabi na gamewa, sannan ni'imomi da ya mutanen maka abadi na keɓanta a lokacin da Ƙur'ani ke sauka. Allah maɗaukin sarki yake faɗa cewa huwan lazi an zala minas sama'i ma'an Ubangiji wanda ya cancanci bauta wanda shi kaɗai ne yake da siffofi na kamala kaɗaituwansa a zati kaɗaituwansa a suna kaɗaituwansa a sufa to shi ne kaɗai ke saukar da ruwa daga sama Allah ya ce huwan lazi an zala minas sama'i ma'an lakum ma'ana ainihin ikum ya saukar da ruwan dan amfanin ku ne minhu sharabun daga cikin nau'in ruwan da Allah yake saukarwa daga sama akwai ruwa wanda ya samar da shi ne kawai don sha ma'ana tataccen ruwa wanda misali daga shan shi daga shan shi a bakin kasan ka sha magani musamman ruwan da ya sauko daga sama bai riga ya an tara shi a cikin wani abu ba Allah madaukin sarki ke cewa wa minhu shajarun aw minhu ma yusqi bihi shajaru daga cikin ruwan akwai wanda misali ake shayar da itace da shi fihi wadda misali min hazihin nau'u ko kuma wa fi hazihil anwa'il ma tusimun akwai abin da kuma Allah ya kan tsirar da abin da kuke kiwon dabbobinku a ciki ko ko misali za ta sayamin ma'abucin alama duk zai iya ɗaukuwa Allah ya ce yin biti lakum bihi zar'a kuma Allah maɗaukakin sarki yakan tsirar muku da shukoki bihi da wancan ruwan dai da ake cewa an saukar din misali azzar'u shine zata sumbula ma'abuciyan kara ko ko misali dukkan wani abu da ake shuka a gona wannan kaga misali Allah yake nuna maka cewa shi ke tsirar da amfanin gona bayan an shuka ta a gona kuma idan kana so ka gane wannan ka tambayi manomi sai ka ga misali a gona da take da faɗi daidai wa daida wannan mudu ɗaya shuka wannan mudu ɗaya shuka wannan gonan ta samu kulawa fiya da wancan gonan an sa mata takin bature an yi komi wannan gonan mai gonan ma bai samu lokacin da zai bata kulawan kamata ba amma sai ka ga wannan ta yi buhu biyar wancan wanda a kula da ta yi buhu biyu wannan an gan salatu addu wala tusa ba kirgawa ko kuma ka ga misali wata ƙasa wanda yake ita ba ta da ruwa ba ta da faɗi amma sai ka ga abin da aka shuka a ciki ɗan kaɗan ne ta fitar da amfanin da wancan ƙatotuwan gonan ba ta da shi watan shi a cikin karantarwar shuka ma wata ana nuna maka ka yi sakankance ka yaƙin da la haula wala quwwata illa billah ka gane hikiman haka kai dai yanzu ka sai hatsi ka je ka zuba ka zuba ma gaibu ko ba gaibu ka zuba ma ba a ciki Allah kaɗai ya san ƙwari nawa ke rayuwa a ƙasan ƙasa wanda za su iya cinyewa ba tare da ma ta tsiro ba amma Allah saboda ganin daman saboda sirrin la haula wala quwwata sai sa wani sinadari na kariya ba wai takin ka ba sai ya tsara amfanin na cikin ƙasa ya riɗe ƙwarin bai ci ba kuma ya fito wani sai ma Allah ya yi maka karatu sai ƙwayen ya fito sannan kuma Allah ya hana ƙwari ya ci shi a ƙasa sai ya fito inda kake da ikon ka karewa Allah ya aiko kwarin a kai irin wannan lati addu'a lati sa to waɗannan duka yana daga cikin ajaibu amrul lahi da ke dilala zuwa ga ƙarfin kudura da tsarkin sarauta da ɗayantuwan Allah da ƙarfi da iko Allah madaukin sarki ke cewa wa zaitun ai wa min anwa'i ma ya harjuhu ma ya harjuhu lakum ma ya harjuhu lakum daga cikin nau'in abin da Allah yake fitar muku shine cewa zaitun akwai zaitun wadda misali zaitun abu ne wadda yake sananne a har Allah maɗaukin sarki na rantsuwa da shi wattin wa zaitun wa sini wadda shi zaitun wani nau'in wani nau'i ne na misali abinci ne kuma abin sha ne ana cin shi a matsayin abinci ana man shi a matsayin abin sha har yanzu idan kana ciyar da masu islamic chemist za su faɗa maka wani irin amfanona da ke cikin man zaitun na farko tana gyara fata har yanzu ba wani mai da ke gyara fata kamar man zaitun har gobe duka wannan mayuka da kake gani ana saidawa an hada da sinadari kaza wallahi ba su kai mai man zaitun gyara fata ba kuma yana ɗaya daga cikin mai da yake saurin warkar da kuna in ka cire zuma in ka cire zuma ko ba wani mai da ke saurin warkar da kuna kamar man zaitun sannan ba mai da ke kashe gyamban ciki da sauri kamar man zaitun wannan olsa ɗin da kake jin ana faɗa da za ka lizinci man shi zaitun za ga Allah da ikonsa akwai sinadarai akwai amfanona da daman gaske wanda yake kuma ka tambayi mata masu haɗa man gashi za su ce maka yana daga cikin sinadarin da idan an haɗa da man zaitun yana sa gashi ya baki yana sa misali gashi ya yi yalolo haka sannan kuma in aka sa man zaitun a ido yana ƙara ma ido kwari yana kashe ƙwayoyin cutan ido yana ƙara ma ido washewa da gani irin sun aka dinga lissafa maka amfani amfani da ke cikin zaitun la ta'addu wa la tusa yana ɗauke misali da protein wanda suke da ƙarfi haka a sinadari Allah maɗaukin sarki yake cewa a wannahil da dabiniya shi ma dabino wannan ma ba sai an faɗa maka amfanin dabino ba ishe ka ishara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin abincinsa wadda misali kuma har yanzu a bincike na na cewa dabino na da sinadarin da ya fi ke saurin ƙara ma kwakwalwa kaifi e shi yasa za ga laraba suna da wani irin kaifi na ban mamaki saboda abincin su ne dabino e suna da kaifin basira na ban mamaki kai kanka yanzu inda za ka lizumta shi yasa za ka ga saboda sirrin da ke dabino da za a yi annabi isa sai ce mahaifiyansa wa huzi ilayki bi juz'in nahalati tusagidu alayki raqaban janiya da da wani abin da ya fi dabino amfani ma mai ciki da shi za a bata kuma ko yanzu idan kana da mata mai ciki ka sanya ta akan cin dabino lokaci bayan lokaci kaga Allah da ikonsa sai kai ka sa kai au cikin farko kar ka bata dabino in an haihu lafiya ciki na biyu ya kasance ka maida dabino a matsayin mafi mahimmancin abincin da take ci kaga bambancin lafiyan jinjirin da sauƙin haihuwa ita ma yadda za ta haihu sai ya bambanta da juna sai ya bambanta da juna kuma yaran da yaran da aka bashi da bino sanda mahaifiyansa take da ciki insha Allah za a gan shi da basiran shi sai ya bambanta da yaran da sanda ake cikin sa ba a bashi da bino ba to akwai ababe da daman gaske shi yasa jiya kamar yadda nake faɗa duk abin da kaga Allah ya keɓance shi da ambato a cikin Qur'ani to wannan abin akwai sirri mai girma a ciki sai Allah madaukin sarki yake cewa wa anabi da inabi kuma inabi dai shi kamar yadda muka sani wannan normal grape haka shi ma a ce da za ka rika samun kwaya bakwai ka rika karyawa da shi kafin ka karya kwaya bakwai grape wannan ka ci kwaya bakwai ka san shi zai sai dai tsada amma ka ɗaukan ma kanka kwana bakwai kullum ka ci kwaya bakwai kafin ka farka da bacci kamar a ce misali likita ya ce maka kana da wasu larurori sai ka zo ka ce ba za ka yi amfani da maganin bature ko ɗaya ba ka ɗaukar ma kanka grape kwaya bakwai bayan ka cika kwana bakwai ka je a yi maka test za ka ban ansan me ka gani Eh, zaka da kanka za ka faɗi ansan me ne za- wani irin result zai fito da shi akwai wani babban mutum duk da dai ba wannan muhallinsa ba ne ya je takanarsa Kano ya je Ingila ganin ganin likita da likita ya gama mashi bincike abin mamaki in ka ji abin da ya dora shi akai sai ya baka mamaki apple kadai ya ce mashi da safe da safe daidai karfe bakwai ya ci apple kwaya daya in ya ci apple din nan kai ya ƙara cin wani abinci sai ya samu awa biyu bayan awa biyun ya sha rabin kofin ruwa sannan ya tafiyar rabin awa kawai wannan abin ya mai na sati duk wannan kuɗin da aka ce na jirgi zuwa ingila ya je ya dawo ya ce bai bashi magani ce ai wannan ya riga ya ishe ka apple kwaya ɗaya ya bashi tazaran awa biyu ya sha rabin kofi na ruwa sannan ya tafiyar rabin awa bayan ya gama shan ruwan kawai abin da zai yi kenan shi yasa ka sa yanzu likitoci suka gano cewa the best medicine shine ma az- a- azumi eh sun gano haka wani mai research daga cikin profesoshi a China to irin waɗannan duka magunguna na cikin addinin Allah ya tattare mana komi a cikin Qur'ani Allah ya buɗa mana ya ba mu ganewa da fahimta Allah yana cewa min kullu samarati kai kowane irin nau'in ma amfanin gona da kaka gani daga wannan dai ruwan muke shayar muku shi wani wajen sai kaji Allah ya ce tustabi ma'in wahidi eh Allah sai ya shayar da su da ruwa guda ɗaya amma idan abin da zai baka mamaki wannan idan ka sa a baki sai ka ji kana cewa a ƙara maka saboda zaƙi da kyakkyawan ɗanɗano wannan in ka sa sai ka riƙe kai kayi kayi furzar da shi amma ruwan da aka ba wannan shi aka ba wancan yanzu ka ɗauko misali kamar shi dabinan ka ije shi ka ɗauko guna a gefe ka ije ka gwada ka gani wannan yana da daɗi wannan yana da ɗaci wannan ka ji an ce maɗaci shi kan shi ma in ka kai shi baki ya ishe ka ga sunan lati addi irin su da daman gaske Allah madaukin sarki inna fi zalika la'aya ka ji in ji ubangiji yace kai lallai Allah na jinjina mazatinsa da zatinsa iya tsara wannan abin kai ka san akwai akwai dilalat da ke ishara zuwa ga isan sarautan Allah isan mulkin Allah Allah yake cewa amma ba ga kowa ba sai ce liƙaumin ya tafakkaru amma mutanen da sukan zauna su zurfafa tunani su kalli ajaibu na Allah ko ɗazu muna yin karatu na safe nike kawo ma 'yan uwa wasu misalai wanda ke nuna maka misali al'amarin Allah na ce ka wannan gashin hancin kaɗin nan da kake ganin shi kake ganin ba komi ba idan da za a faɗan maka abin da yake maka na amfani to sai abin ya baka mamaki da ba din shi ba da kowa ya zama kuturu saboda akwai ƙwayoyin cutan da da iska ake shakan su amma su kuma a wannan gashin akwai kuma wasu sinadarai da Allah ya ije a cikin wannan siraran gashin da kake gani duk abin da misali ka shaka kafin ya shiga ciki za su tare shi za su yi aikin da Allah ya ba su ikon su yi na wajen tantance maka shi wanda ya fi karfin su wani sinadarin na jiki shi kuma yana jiran shi shi kuma zai yaƙi da shi kaman abu idan ya faɗa maka ido yanzu za ga ruwa nan na yawa idan ka idan kanshi a ruwa yake yawo amma in kai haka ruwan ba zai zubo ba amma wani abu na gitta idan sai ka ga ruwa ya hawa hawa ya ci wai saboda sun zo su yi maka wani aikin tare maka wannan abin da yanzu ya shiga ido zai maka aiki zai tare maka kwayan cuta ya nar- wanda zai narka ya narka ya fito da shi wanda shi ma ya fi karfin shi ya riga ya wuce shi ma akwai wani sinadari a can ciki yana jiransa bayan ka ci abinci Allah madaukin sarki ya sa ya baka haƙori yanzu kaga wajen tauna abinci haƙori aikinsa daban harshe ha- aikinsa daban miyau aikinsa daban in sun gama sannan shi saliva wannan yamin zai maka wani irin zai kwashe su ya tattara su ya kai su wani akwati in sun shiga akwatin shi ma a nan akwai aikin da kowanne zai yi wannan zai tattara maka shi ya ce in ya je maka cikin jiki to akwai larura sai Allah ya yi ma wannan sinadarin ilhama sai ya tattara sai ya kai maka shi bangaren bayan gida sai ya fita tattar in aka kai maka shi bangaren fitsari to cuta ya samu wanda kuma dan fitsari aka yi sai Allah ya karkata maka shi ya kai maka shi bangaren fitsari in ya je bangaren bayan gida kuma ba magana wanda kuma Allah ya sa ba ta nan zai fito ba sai aka yi maka shi bangaren zufa wannan zufan da kake gani shi ma ai duk duk dattin abincin da muke ci ne wanda aka tace sai fito ta zufa to irin waɗannan kadai me kai ma Allah nawa kake biyan shi me kai masa nawa kake biyan sa kawai abin da yake so kai imani da shi ka kadai tashi kai masa bauta in yace kai kai in yace ka bari ka bari amma saboda dan adam dan adam ne eh sai a same shi da sabawa Allah mun tuba Allah ka yafe mana wa sahara lahu وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما زرع لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يتذكرون وهو الذي سكر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخرا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون
وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر كوكما وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآية لقوم يأكلون وما زرع لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجون منه خلية تلبسونها وترى الفلك مواخرا فيه ولتبتغوا من فلل الله ولعلكم تشكرون Allah da ya ci gaba da ba mu labari wa sahara lakum al-laila wan nahar ay wa sahara lakum naf'ihima aw tanaffuqu fihi ay intifa'u bihima aw intifa'i fihima Allah ya sauwake mana dare da rana saboda amfanin da ke cikin dare da rana din kamar yadda Allah yake faɗa a wani waje yake cewa inda Allah ya ga dama zai kawo muku dare gabaki ɗaya ya tsayar da ranar wa kuke da shi in ba Allah ba da zai dawo muku da ranar kuma to da haka misali akwai hikiman Allah ya zo mana da da rana a je a nemi abinci mai gona ya je gona mai sana'a ya je sana'a mai aiki ya je aiki in an gaji kuma ya kawo mana dare a matsayin misali mahuta a huta in aka ce za a yi 24 hours aiki nan da mutum yana tsaye sai ga ya faɗi saboda duk aikin da gaɓuɓɓa take tana ne a ƙarƙashin kontrolin kwakwalwa shi yasa za ka ga ko likita ne idan aiki yama kwakwalwa yawa sai ka ga jiki ya tsufa da in kwakwalwa aiki ya mata yawa sai ga ta tsofar da jiki saboda kwakwalwa ita ke ɗaukan ɗawainiyan abubuwan gabaki ɗaya to shi yasa za ga ko likita za ka ji ana ce maka ana buƙata akwai lokutan hutu shi yasa ka ga yara ƙanana za ka ji an ce musu saboda a lokacin kwakwalwansu yake tasowa za ga an ce ana bukatar su rika hutu bacci irin na awa kaza ko a ce kamar akalla awa takwas saboda a lokacin kwakwalwan yake ginuwa amma idan ya kai wani limit wanda karfin shi ya riga ya cika sai ka ga misali ku wani kafin makwanta baccin ba zai zo ba eh to irin wannan Allah madaukin sarki na ta faɗan mana ayoyinsa yake cewa wa shamsa wal qamar aka karanta kuma wa shamsu wal qamaru ala misali mubtada da habar sai aka ce misali Allah ya sauwake mana rana ya sauwake mana wata ya sauwake mana amfaninsu da fa'idojin da ke ciki mun ka gabatar da bayani akan amfanin rana da wata wani ju sannan Allah ya sauwake mana taurari musaharatin bi amurki Allah ya ce kaga waɗannan duka da ya lissafa tun daga dare da rana da wata da tauraro da misali waɗannan to musaharatin bi amurki sun zama abin sauƙaƙewa ne da al'amarin Allah mana bi kudratihi wa iradatihi da kuduransa da iradansa da Allah ya ga dama yanda ranar take sama sai sake ta sai ta faɗo waye sai ce mashi dan me haka ko kuma bai sa ma ta faɗo ba sai yo kasa kasa kasa da ita ta sauko kan kasan duniya kaga mutum ya kone amfanin gona ya kone tekuna su kone komi ya kone a haka abin da malamai suke faɗan mana rana ɗinnan da kake gani yana sama na hudu ne kamar yadda hadisin ashabu sunan ya tabbata kuma a sama ta hudun yana ta baya ne ba ta gabansa yake ba bayan gaban na kallon sama bayan yana ƙasa sannan kuma a haka ɗin an ce akwai hijabin kankara dubu saba'in da Allah ya wakilta mala'ika da yake tare wannan zafin da kankaran nan dubu saba'in hijabi dubu saba'in na kankara amma a haka idan aka kai wani lokaci sai ka ji mana an cire riguna an sa singileta ana kai garin ya yi zafi to da Allah zai karkato mana ita jiyo da ita fa da sai Allah to kaga wannan tafsiri ne na Allah haka shi kuma wannan wata da kake gani ita kuma wata taran sanyi ne ita ma da Allah zai matso mana da ita yadda za ta yi kusa kowa sai ya ta mura amfanin sai ya lallace duk abubuwa sai sanyi ya kawo mutane da yawa za ga sanyi da ke kama ƙashi ai sanyin sanyin wata ne sanyin wata kuma daga sanyin raba yake to haka al'amarin Allah sai sauwake mana su yi control nasu yadda za su yi daidai su absorbing daidai da jikinmu Allah madaukin sarki ke cewa bi amri inna fi zalika la'atan ka sai aka kara akkadawa da maimaita lalle a cikin wannan lamarin akwai aya li qaumin ya'qilun wancan sai aka ce li qaumin yatafakkaru kaga misali natijan fikira al aqal wa natijatul aqal al fikr ma'ana duk kwakwalwan da ba ta zurfafa tunani a cikin ajaibin al'amarin Allah to wannan kwakwalwan ba ta da hankali cikakke eh zan ka kalla sashi ka kalla yanayin da Allah ya fito da rana da yanda gari ya waye kai ka zo ma ka tsaya kawai a bakin tiya ga yadda Allah ya raba ma bayi aiki ai wannan ya ishe ka ishara wannan yayi gona wannan yayi kasuwa wannan yayi wajen aiki wannan ya je wajen kwadugo Allah ya raba musu aiki ba tare da misali sun san san da aka raba musu aikin ba kowa ya wayi gari ne da aikin da aka bashi kuma wani ba zai shiga aikin wani ba yanzu inda mai ofis zai ce shi ya fasa ofis ya dawo gona mai gona ya ce ba zai gona ba sai al'amura ya lallace saboda kowa da inda Allah ya ije shi kuma kamar yadda ka sani kowa yana da fa'ida a tare da kowa. Shi yasa mutum mai hankali karkare na duk wani bawan Allah, yanzu wani sana'a ne misali ake ganin shi jana baya, ake ganin shi walakantaccen sana'a. Kwasan bayi, sai masu shi su ce sun yajin aiki ba za su sake yi ba. Ba zaman lafiya, su haɗa kai sai sun yajin aiki, saboda kaza. sai ga sai sai la haula wala quwwata sai ga akwai wanda yana ganin ai akwai wanda in dai da ya shiga bayi mai mutu saboda shi ba ginin halittarsa kenan ya shiga masai ya kwashe masai ba to da haka shi wanda Allah ya bashi wancan aikin kwasan bayin kai yake taimako na kawo wani misali kwanaki zan sake maimaita shi anan misalin shine ba yanzu dai kurewan mutum a ce ya yi digiri ya yi phd ya zama profesa ba ko kuma a ce ya zama soja ya zama lieutenant colonel to ya zama lieutenant colonel din kasa na zaman lafiya komi na tafiya daidai ba wanda zai tsara lafiyarsa ya zama aikin banza mutum ya gama ya zama physician ya zama likita kila har ya zama consultant a likita sai kasance Allah ya ba duk mutanen duniya lafiya karatun shi ya zama aikin banza wannan ya zama injiniyan jirgin jirgin kasa ya zama injiniyan shi yasa akan aljanna duk ba irin wannan saboda duk abin da yake nema Allah ya maka to ashe misali duk ka gama wannan in ka fahimta da kai kai bawa ne talaka kai Allah ya karrama ka me kuɗi ya gama hana kansa bacci an yi lissafi an kai kaya waje kaza inda asara ya rude ana ta waya duk wannan abin talaka ake kai ma kayan ya siya yau in talaka suka yi yajin aiki suka ce ba za su sake siyan kayan da ake a kamfuna ba masu shi za su iya cinye kayan su ne to don haka kowa bawon kowa ne kowa mataimakin kowa ne in muka dawo da hankalin mu kasa sai mu daidaita sai mu yi mu'amala mai kyau sai mu fahimci kowa mataimakin kowa ne shi yasa manzo Allah yake almu'minu lil mu'mini ka bunyanin yashuddu ba'aluha ba'alu mu'mini ga mu'mini kaman gini ne sashi na karfafan sashi ana rushe nan bangaren can sai ya fashe ana rusa can sai can ya fashe to haka muke mu'mini haka Allah ya yi mu mu dinga taimakon juna kowa mataimakin kowa ne Allah madaukin sarki ke cewa ya ƙara karfafa inna fi zalika laayatin liqaumin yaqilun yace wa ma zararakum fil ardi muhtalifan alwanu da abinda Allah ya baku daman shuka shi a bayan kasa ma'ana Allah madaukin sarki ya samar muku da shi ko ya samar da ku a bayan ƙasa wanda za ga wannan kaga a ce maka wannan alkama ne wannan maiwa ne wannan acciya ne wannan iburu ne wannan shinkafa ne haka haka mabambanta kuma irin wannan ba irin wannan bane wanda zai a ce abin da za a yi da gero ba dai ba lale bane a yi masa a yi shi da masara abin da za a yi da masara ba lale bane a yi da shinkafa ya yi to haka wannan shi yasa Allah ya ce mutalifan alwanuhu wa anfa'uhu ko da misali kalan su ya bambanta shi ma amfanin su ya, ya, ya bambanta Allah maɗaukin sarki yake cewa inna fi zalika la'aya kaga aka sake maimaitawa inna fi zalika la'aya liqaumin yazakkarun da mutane ko masu zurfin tunani masu tunawa da Allah masu gane Allah a cikin dukkan al'amuran Allah ya ce huwa allazi sahara al-bahara to wannan ko misali kaga an fita daga wani state uslubin qur'ani an kuma sake sauka wani bangare kai Allahu akbar Allah ya ce har ila yau dai Allahu huwa allazi sahara al-bahara shine wanda ya sauwake muku koguna kuna tafiya da jiragen ruwa a ciki sannan kuma kuna nitsa a ciki kuna ciro amfani misali kaman su jauhari da makamantan irin waɗannan haka Allah madaukin sarki ke cewa li ta'kulu minhu lahaman tariyan don ku ci kaga Allah madaukin sarki nan bai ce misali bai kira shi da an'am ba sai ce lahaman ma'ana kalmar lahaman din nan watan a nuna maka shi yasa bahaushe ke cewa kifi musulmin nama sai aka kira shi kawai da nama kai tsaye lahaman a nan shine maluku yake cewa da ya lura da wannan ya ce dukkan nau'in naman ruwa da kifi da dorinan ruwa da wane ne da ake ci duk jinsi ɗaya ne babu tafaluli tsakaninsu an fahimta da haka misali ba zan zo maka da tarwaɗa ka zo min da mokri ka ce za ka ban biyun baka ɗaya ba duk ɗaya ne in mun bambanta mun yi riba an fahimta wannan shi ma hankalin mai dawo saboda da yawa ana samun saban sai saboda wannan ya fi daraja wajen tsada duk ɗaya ne a shari'a maluku shi ya ce ababen naf'i na nama nau'i uku ne akwai na ruwa akwai zakarishin su ne tsuntsaye su ma tsuntsaye duka nau'i ɗaya ne sun fi wafidin da ɗawisu da tantabara da talotalo da kaza da agwagwa wajen tafaluli tabadulin nama tsakaninsu duk matsayinsu ɗaya ne kamar yadda yake a wajen misali zawakil ƙawa'im ma'abuta ƙafafu shine da rago da tunkiya da da saniya da raƙumi su ma duk jinsi ɗaya ne amma a wajen malik amma shi abu hanifa ya ce a kowanne daban-daban ne shi ya bambance shi kuma imam shafi ya tafi da duka biyu akwai inda ya karkanta da fatawan maliku akwai inda ya karkanta da fatawan misali abu hanifa saboda ka san kowanne shi shafi ya tasirantu da su wala mushe ibrahim radiyallahu ta'ala yana cewa shi maliku shi yasa ya zama imamul ayyin mace eh shi limamin limamai ne saboda da abu hanifa yayi aikin hajji ya je madina ziyarar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai shiga wajen maliku ya ruwaici nau'o'in hadisi daga wajen maliku shi yasa sai zamana duka wani mai mazhaba maluku yana da tasiri a kansa duk wani malamin hadisi maluku yana da tasiri a kansa masu mazhaban su suke na ai guda hudu ko wanda mazhaban su yawan su Abu Hanifa Shafi'i Ahmad bin Hanbali Abu Hanifa ya rika daga maluku Shafi'i ya rika daga maluku Ahmad dan Hanbali shi kuma ya rika daga wajen Shafi haka idan ka zo wajen hadisi tun daga Buhari har zuwa Ibn Majah kowanne akwai tasirin maluku a littafin shi kowanne akwai tasirin maluku a iliminsa shi yasa ya zama mazhaba mai albarka tare da su ma sauran mazhabobin masu albarka ne eh duka mazhabobin masu albarka ne Allah ya saka musu da alkhairi Allah madaukin sarki ke cewa lahaman dariyan nama wanda yake danye shi ma anan Maulan mu Shehu radiyallahu Shehu Ibrahim a cikin tafsiri zaka ji na cewa wannan ayin ke nuna maka danyen kifi ya fi busasshe amfani a jiki da wannan ayan shehu yake faɗar da cewa ɗanyen kifi ya fi busasshe amfani a jiki kuma idan ka kalla a awon hankali haka ne saboda duk abin da aka busar da shi rana ya sauka kan shi ya kwashe mai wasu sinadarai ya sauka kan shi ya kwashe mai wasu sinadarai amma wanda yake a ɗanye ko likitoci ne zaka ji suna ce maka idan zaka duk abin da zaka dafa kar ka wanke shi ka cika wanke shi da yawa saboda idan ka wanke ka zubar da sinadaran haka saboda abin da yake danyi akwai wani ijiyan Allah a ciki Allah madaukin sarki ke cewa wa tasarjuna min hilatan sannan misali kuna fitar da kayan ado daga ciki cikin ruwa din shine can Allah madaukakin sarki ya ba mu ya ba mu labarin wani irin kayan ado ne a can a cikin surata ar-rahman eh a can Allah ya ba mu labarin su zaka ji na cewa talbasunaha da kuke sanya ta wa taral fulka muwakhiran fihi Allah yake cewa sannan zaka ga jirgin ruwa yana abin keta ma ruwa ko abin keta ma iska a ciki ko kuma muwahiran fihi misali yana tadabburi zahaban wa iyaban ya je ya dawo a cikin ruwa Allah madaukin sarki ke cewa wal tabtagu min falalihi bihi shi ma akwai ijazu hasid ma'ana da shi jirgin ruwan kuna neman falalan Allah a ciki shine ka tashi daga wannan gari ka tafi wannan gari kuma shi ma anan da Allah ya ce wal tabtagu min falali har yanzu ba a da wani kago ko wani abu da ke iya ɗaukan kayan amfanin mutane har yanzu a duniya ba kamar jirgin ruwa akwai jirgin ruwan da aka yi shekara ɗaya ana lodi sai an shekara ɗaya ana lodi kuma lodin nan ba wai mutane ne irina da kai muke ɗauka ba inji ke ɗauka yake ɗaura masa kaya inji ke ɗauka ka san yanzu idan kana so ka gane bambancin aikin inji da man fawa ka zo wajen haɗa titin nan kawai wajen titin da ake a gwargwaje ka gani za ga misali irin wannan haƙan da wannan injin nasu yake wannan aikin da inji zai yi a kwana ɗaya sai mutane hamsin mutane hamsin za su iya yin shi a kwana ɗaya ko ɗari to ma'ana ana maka wai inji ke ɗauka amma sai an yi shekara ɗaya ana masa lodi ba a gama ba kuma saboda Allah Allah ne a gama mai lodin ya zo ya hau kan jirgin ruwa bai nutse ba ya ɗauki kayan ya ɗauki masu kayan ya ɗauko har jiragen sama ana loda jiragen sama a ruwa ɗauke su daga gari zuwa gari wannan akwai akwai aya shi yasa Allah ya ce tabtagu bi falalala ku nemo fallan Allah da shi ayi kasuwanci shi yasa duk wanda ma ya mallaki jirgin ruwa ai sukan ce ya sha kwana ya riga ya gama arziki ko ya gama arziki saboda in kuma Allah ya ga dama sai ya samu jirgin ruwan sai ka ji an ce jirgin ruwan ya nufi a teku ba Allah ni ba in ya ga dama sai ya nutsar da shi tun da daman shi ya rike shi yasa bai nutse ba in Allah yana son ya kada musu jiri sai ana cikin tafiya ga ga ga injiniyoyin ga su misali jagororin jirgin ruwan su kaftin kaftin jirgin ruwan Allah madaukakin sarki kawai sai ya taso da wani halittar da wannan halittar a wajen Allah bai kai komi ba ya zo kawai ya kada gaban jirgin ruwan kawai zai ratsa wallahi duk sai ya tada hankalinsu kuma shi wannan ɗan ƙanƙanin halitta ne a wajen Allah a cikin halittun ruwa amma ratsawa kawai zai zo yi sai ya tada hankalinsu duk sai sun ruɗe kaga an fara ɗauko manyan littattafan da ke bayanin izan an haɗu da kaza ya za a yi a fara wannan ya riƙe nan wannan ya riƙe nan tur su ruɗe hankali ya tashi wai ubangiji Allah da ke da wannan tsaro shi yasa Bahaushe kan ce ba gagararre sai bararre duk wanda kaga wai yana tsaya wallahi Allah ya yi mai talala ne ya bashi Allah ya ce za mu zo mu karanta kisan lamaru ko wanda misali shi ke ganin ma saboda isa wai shi sarki aka yi masa akan cewa zai je ne ya yaƙi halittun sama saboda sarautansa ya zama shi kaɗai ne Allah saboda ɗan adam ka gane kangaren ɗan adam an ce shi kaɗai shi ne farkon wanda ya fara da an uluhiyya za ka ji za mu zo kisansa amma da me Allah ya halaka shi sauro a da aful mahalukat sauro Allah ya turo ce to wannan ba yana jin shi Allah ba ne to barin turo mai abin da ba komi ba a cikin halitta sauro je ka gama min da ba turo mai mala'ika wai ya zo ya mai tsawa ba ai an turo mala'ika sai ya ce an ji karfin sa ne sai aka tura mai tsoro to yanzu ka bar ka ga wani alama ba yanzu miyau ka haɗiye ba ko numfashi ka ɗaga ka hura wannan miyau ɗin da ka haɗiye ta shiga inda take shiga in Allah ya ga dama sai ya ce mata da kalman kun canza hanya bi ta wancan hanya sai ka ga ana neman ana dukan baya ana cewa a kawo ruwa ido ya daddalo hankali ya tashi mutum yana ganin kafan shi ɗaya ta taka gefen lahira ɗaya na gefen duniya shi bai je lahira ba shi bai bar duniya ba to ka gane ba gagararre sai barabu don haka masu hankali daga cikin bayin Allah sai su rika bin Allah ta hawufan ya da'unahu tadarru'an wa hufiya suna ma Allah taka tsantsan in Allah ya musu muwafaƙan da'a sai su ga misali Allah ne ya taimake su da muwafaka inda kuma misali aka san haka ya zo bayan Allah ya kaddarta abin da zai kaddarta musu na sabo sai su zo kuma sai su kife ma Allah suna tuba kana tuban nan sai Allah sai ce ai na yashi na shafi sai na Abdullahi dan Abbas yana ruwaitar mana da hadisin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa ya dan adam inda zaka zo min da cikin duniya daga mabudan rananta zuwa mafadanta duka a ce ta cika tab da zunubin ka kai kai kadai sannan ka zo da ka zo zuwa gare ni sanda ka zo lahira ban same ka ka tara da wani wajen bauta ba Allah ya ce zan gafarta maka su tab da baki daya. Ya ce sannan da za ka zo min da yawan ƙoran ƙasa a matsayin zunubi, ka roƙe ni gafara Ubangiji ce zan gafarta maka. Saboda nabbi ibadi ko nabba ibadi an yi anal gafur rahim ni mai gafara ne mai jin kai. Wannan Ubangiji namu shi yasa misali arhamur rahim yake so ka ce mai ya arhamur rahim. Har hadisin Imam Ahmad yake cewa yayin da ka ce ya arhamur rahim ya arhamar rahimi ya arhamar rahimi Allah akwai mala'ikan da shi hadimin wannan sunan kana faɗan so uku zai ce wai me kake nema arhamar rahimin ya fuskanto ka salto da roƙa a baka e, nema abin da kake so a baka Allah ya baka yanzu Allah madaukakin sarki ke cewa wataral fulka ko a wata staharjuna min uhiliya talbasuna وترى الفلك مؤخر في ولتبتغوا من فضل لعلكم تشكرون Allah ya ce duka yi muku haka ne ko kuwa gode man iman Allah Allah ka sanya mu cikin masu godiya sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda an ce yana dawaki sai ya ga wani mutum yana cewa Allah mu ja'alni min alqalil Allah mu ja'alni min alqalil sai da suka gama dawafi sai ya kira shi sai ya ce ah wai kai baka da wani bukata ne a wajen Allah sai ya ce ni ko ke da bukata sai ce to kai baka roƙon komai sai dai Allah ya sanya ka cikin kalil sai ce baka ji abin da Allah ya ce ba wa kalilin min ibadiyar shukura ai kaɗan ne daga bayina suke gane na yi musu ni'ima har kuma su gode ni har su gode abin da ne musu don haka misali kana neman Allah ya yi maka tabaibayin ni'ima to ka gode masa eh kana neman Allah ya yi tabaibayi ya daure maka ni'ima to ka gode masa amma malamai suka ce kowane irin nau'in ni'ima da abin da ake gode mai da shi an fahimta kowane nau'in ni'ima da irin nau'in abin da ake ma Allah godiya da shi da haka misali yanzu ba za ga kamar yan in kana son ka gane abin ma'ana ya fito fili ka je kasuwa sai ka sai shinkafa sai ka sai shinkafa tiya goma sai mai shinkafa sai ya soye maka gyara da ya gama zuba ma tiya goma sai ya ɗibo gero rabin mudu zai zuba maka ba ka bashi ya zuba ma ai zai maka ɓanna zai ce ai da hatsi ne to da haka misali tun da shinkafa ya auna ma kai ma za ka so in zai ma gyara ya ma da shinkafa to da haka Allah kowane ni'ima da irin godiyan da ake masa to mu je وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تعتدون وعلامات وبالنجم النجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وألقى في الأرض رواسي أن تمد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون Allah yake cewa wa alka ai wa huwa allazi alqatil adl rawasiyan saboda wancan tayi ma mafulai da daman gaske ta adda Allah ya ce wa alqatil ard rawasiya shine shami hatin wa askainakum dinna ar rawasiya shine misali manya manyan duwatsu an ce lokacin da Allah madaukin sarki ya halicci kasa sai tana tarawa tana tarawa saboda kasan an shimfida kasa ne akan ruwa sai tana tarawa ta ki zama waje daya sai mala'iku suka ce ya ubangiji wannan halittar naka anya wanda za su zauna ciki za su iya zama ko saboda ta ki zama an ce sai Allah madaukin sarki kawai su sun bude ido ne sai suka ga Allah ya kakkafa duwatsu turaku ya kafe ƙasan da shi ya kakkafe ƙasa da shi to sai suka ce ya ubangi su kansu ba san da me aka yi dutse ba ba san ta ya aka yi aka yi dutse mala'iku dai kawai sun gani ne wannan an ruwaitar da haka misali marfu'an wa mawqufan wato a nuna maka shi kanshi wannan dutsen akwai aikin da yake shi yasa zaka ji masana abin da ya shafi tattalin ƙasa da misali ilimin ƙasa zaka ji suna cewa shi kankin kansa wannan yawan fasa duwatsu akwai tsoro a cikinsa da yawan gaske akwai tsoro da yawa a cikinsa muna fira da wani profesa wanda yake misali kamar profesa ne na building engineer sai yake ce mun wata akwai wani al'ada na yanayin masana abin da ya shafi ƙasa idan gari ya kasance ta zama maraya to based akan research nasu to akan so a bar garin sai a koma misali wani gari daban sai ce mun yanzu abin da research ke nuna galibi kasashen europe suna kan exit ne na haɗari mafi yawan kasashen europe suna kan wani irin kamar tsini ne na haɗari ya ce saboda sun yi amfani da manyan injinona da manyan chemical chemical wanda misali asalin ababen da ke rike da ƙasa a ciki yanzu nasu bayi da tasiri shi yasa za ga misali suke ta harin afirka za ka suna ce maka izan duniya ta yi nisan rayuwa to afirka nan gaba zai zama nan ne maraya wannan izan kai bincike da kyau a binciken bature yana nuna maka haka nan afirka to a nan a gaba wai a duniya a nasu tunanin amma ne in allah ya kaddata duniyan za ta kai ba to afirka za ta zama ita ce maraya saboda yanzu asalin shukoki masu kyau shi sa za ga koda itaciya ne za ga ba a san environmental health za suna ce maka ba a san yawaita sara itace idan ana sara itace ba a shuka wasu to ana jin magan ruwa tsoro kuma duk garin da ba su da yawan itace ko iska ne ya zo na sama haka za ga ya fi magarin banna saboda wannan itacen da kake gani ka gane wai al'amarin Allah akwai wani lamarin Allah da itacen su suna absorbing karfin iska in ya taso suna jan iska suna rage shi a hakan nan kana ganin shi kaman ba komi ba bai ma amfanin komi kuma kamar yadda ka sani daman su suna fitar da carbon dioxide ne ko kai kuma kana ba su manon dioxide haka ne ko oxygen kai irin abin da ka shaka ka fitar shi kuma su suke nema su za shi ne abincinsu su kuma wanda suka shaka suka fitar kai kuma shi kake nema ka shaka shi yasa bature za ga duk inda ya zauna sai ya shuka itace da yawa saboda misali ya samu good ventilation to waɗannan duka suna daga cikin ababen da Allah ya yi maka ba hikimanka ba karfinka ba dabaranka in ya ga dama kana tunanin dabaran ka ne sai ka shuka itacen Allah ya kashe shi wannan duk bai gagara Allah ba Allah madaukin sarki yake cewa haka ya sanya kasa duwatsu wa anharan ai wa halaka lanal anhar ya kawo mana manyan koguna wa subulan da kananan koramu la'allakum tahtadun Allah ya mana haka ne misali ko ma shari'a zuwa ga gane kadaicin sa da kadaita shi da bauta da yin masa da'a wa allamat Allah ya ce misali da alamomi sai na Abdullahi dan Abbas yana cewa al'alamat shine misali jibalun rasiya manyan duwatsu da matafiya da suke amfani da shi idan sun hangi dutse kaza dutse ne na alami cewa an kai gari kaza ko dutse a misali yanzu akwai kimanin sauran kilomita kaza daga tafiyan mu zuwa waje kaza wa bin najmihum yahtadun shi kuma wannan wa bin najmihum yahtadun dinnan watan sabid da larabawa a zamanin da qur'anin ke sauka laraba suna daga cikin wanda suka fi yawan amfani da astronomy ilimin astronomers haka sun fi kowanne al'umma a duniya amfani da shi akan dalilin tafiye-tafiyensu tafiye-tafiyensu yana bukatan irin wannan suna gane cewa waje bangare kaza shine bangaren gari kaza bangare kaza shine bangaren gari kaza kuma ko yanzu idan soja zai je yaƙi za a ga da map yake amfani sawa'un sojan sama sojan ƙasa sojan ruwa duka waɗannan sojojin da map suke amfani wannan map din sun sato shi ne daga wannan ayan na ƙur'ani eh ƙur'ani ya faɗa yadda misali ake ake tsara map ake gane cewa daga waje kaza ai tafiya ana ki ana neman kilomita kaza Allah ya ce wa hum yahtadun suna shiriwa da shi a afa man ya haluku kaman la ya haluku to sai nan sai aka zo da nisu istifhani na tankiri tare da tauhidi a waje ɗaya Allah yana kwankwason kawunan kafiran maka wannan abin duk da aka lissafa tun daga farkon sura zuwa yanzu haza halqul lahi wannan duk halittar Allah ne to a faman ya halu'u yanzu ubangijin da yake da halitta malamai suka ce an zo da manne saboda shi Allah madaukakin sarki saboda wanda ake magana da shi mai hankalin ne amma wai ba wai dan Allah yana da misali jinsi muhassasi ba an fahimta sai Allah yake afa man yalu kamar Allah yanzu ubangijin da ya halitta wannan shine ya cancanta a bauta mai a kada kadaita shi ko ko wanda misali ba zai iya halittar maka daidai da min kidimiyar kidimiyar nan ba zai iya halitta maka shi ba Allah madaukin sarki ke cewa afala tazakkaru an karanta afala ta tazakkarun da ta aini suka ce sai aka idgami ta ifta sai aka mai da shi misali ta im wahada sai Allah yake cewa afala tazakkarun a wazani na mubalaga wai shi misali hankulan ku na ina tunanin ku na ina da ba za ku yi tunani ba wa in ta'udu وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا- شيئا وهم يخلقون الله yake cewa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha idan ka zauna kana cewa zaka kididdige ni'imomin da Allah ya maka ba za ka iya kididdigewa ba ba za ka iya ƙididdigewa ba yanzu kawai gashin nan na gira a ce ka kirga guda nawa ne a a tare da kai a nan baka san adadin su ba kuma misali ka ga wani ni'iman Allah yau bayan kwana bakwai ka yanke kumbanka ko ka cire kumba ka ta ka cire farce to Allah ya kiyaye sai larura ya zo sai wata ranka je wajen likita idan mutum ya mutu ka ce da Allah kana so a bude maka wai shi kumban nan a ina a wani store aka ije shi a cikin hannunka kaga ba za ka san inda aka yi shi ba ba shi ba ba ba shi ba alamansa ko kuma ka je wajen likita bayan gawa ya mutu ka ce da Allah kana son ai maka research wai shi wannan gashi dinnan da kullum muke askewa yake fitowa yake karuwa wa ina aka ije shi akai a wani store aka ije shi ba za a gano maka store din ba amma in an cire Allah sai ya zo maka da wasu sabo idan wannan ka aske Allah sai ya zo maka da wani sabo Allah bai taba gajiya da kai ba saboda ya san amfanin da suke maka wasu kuma suka ce wa in ta'uddu ni'matul lahi wasu malamai suka ce ai annabi ake nufi saboda shine ni'matul kubra alayhi salatu wassalam kamar yadda Allah madaukakin sarki ke cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam da Allah yake cewa a subhanallah Allah ya kuma rike ayan bai so ta fito ba a, sai Allah dai madaukakin sarki ma wasu malamai suka ce manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ake nufi da cewa wannan ni'ima din kuntum ala shafa hufratin minan nar Allah yake cewa ku din nan da na halice ku na karda ku gefen wuta shine ayan da nake so in kawo Allah ya rike ya dawo da ita na kada ku gefen wuta fa an qazakum minha suka ce ma'ana fa an qazakum din nan misali akwai lamiri mustatiri fa an qazakum ma'ana bihi an fahimta fa an qazakum ai bihi ai bi irsalihi da aiko shi da aka yi aka tsiratar da ku abin da zai ƙara fito maka daga wannan ma'anan hadisin da manzo Allah sallallahu ta'ala sallallahu ke cewa kullukum tadkhuluna janna illa man aba duk za ku shiga aljanna sai wanda yake to da haka misali kaga akwai ni'iman da ya kai bayan ka rayu ka gama Allah ya shigar da kai aljanna da wa ka samu aljanna da annabi to ashe ko shine huwa ni'matul kubra alayhi salatu wassalam Allah yake cewa la tuhsuwa ba za ku yi diddige ta ba inna Allah la gafurun ku sani Allah mai yawan gafara ne saboda misali da Allah zai kallafa mana godiya san ba za mu iya ba sai ya gabatar da gafara akan mu saboda misali ba mu zo da abin da Allah ya cancanta da shi ba yasa zaka ji manzo Allah yana cewa la nuhsi sana alayka anta kama asnaita ala nafsik Allah mu dinnan ba za mu iya yin maka yabo da kirari ba kaman yanda ka cancanta da ayabe ka da shi kaman yanda Allah kai ma kanka kirari shi yasa Allah madaukin sarki sai a cikin Fatiha sura fi girma sai ce alhamdulillahi rabbil alamin wai kai kana tunanin kai ne ka gode ma Allah anan hamida zatu budi zatihi ai shi ne ya gode ma zatinsa da zatinsa to kai harshe nawa kake da shi da za a gode masa kai guda nawa ne kwana nawa kai a duniya wanda suka yi tun son da Allah ya samar da su suna bauta ba su kai komi a cikin ace sun wadatar da Allah ba shi yasa Allah zatinsa ita ce kawai bukatansa zatinsa ita kadai ne wadatarsa zatinsa ita ce abin neman sa Allah madaukin sarki yake cewa wallahu ya'lamu ma tusirruna Allah shine misali mafi sanin da abin da kuke bayyanarwa wa ma tu'linuna da abin da kuke boyewa an karanta kuma wallahu ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linuna duka an karanta misali da ta aini an karanta da ya aini wallazina wallazina yad'una min dunillahi la yakhluquna shay'a Allah ya ce waɗannan da suke suke bautan wani abu ba Allah ba a wannan da yawa mutane suna fadawa cikin haizi na rikicin kwakwalwa musamman wanda Allah ya jarabce shi da sanya kafirta ma annabi al'umma ko wanda yake son misali ya nuna da'awan annabi bata kai yanda ya kamata ba bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kullum burinsa al'ummansa musulmai su fi yawa to su kuma wanda suke kokarin su zo su shigar da gyara Allah ya saukar da wannan ayan akan kafiran maka ya ce misali wallazina yad'una min dunillah wannan da suke kiran wani ba Allah ba ai almuradu bid da'wati huwa al-ibada sai ce ai wanda ya kira wani ba Allah ba ai misali shi ma bauta ne da haka shi ma ya zama mushriki bayan manzo Allah yana cewa bashiru wa la tu'assiru ay yasru wa la tu'assiru bashiru wa la tunakkiru ya ku rika jawo mutane a jikina ku rika jawo min mutane cikin addini kar ku fitar min da su a cikin addini sai mutum ya zo mutum ya ce la ilaha illallah ya yi sallah a gaban ka idan ka ka gani amma sai saboda ya kira wani bashi mana a yayi bid'a ma in ma bid'a ne ko ya saba ma Allah in ma saban Allah ne saboda manzo Allah ya faɗa hadisin Imam Tirmidhi da Abu Dawuda yana cewa salasatu min asalil imani eh salasatu min asalil imani abu guda uku yana daga tushen imani kuffa amman qala la ilaha illallah duk mutumin da yace la ilaha illa ba kai saka ce mashi kafiri ba annabi yace la taharjuhu anil islam bi ismi duk girman zunubin da yayi ba kai saka cire shi a cikin musulunci ba manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam hadisin Abdullahi dan Abbas kuma hadisin malamai sun tabbatar da ingancinsa ya ce ma idan kun je waje akwai umma akwai sukkanil sukkanil sukkanil bawadi akwai ummaral majalis idan kun je ku kira su ku yi istigasa da su wannan sukkan din jinnu ne arwahu ne mala'iku ne wallahi alama amma annabi ya faɗa to to kuma wai in kayi istigasa da wani sai a ce kayi shirka wa iyazu billahi istigasa mashru'i kuma insha Allah karim in Allah ya sa muna ra'in mun zo gaban da karatun da ke da alaka sarihi da wannan ma mas'alar insha Allah za mu fito da zantuttuka sabai nawa suke istigasa menene ma'anan istigasa ne ma'anan tawassuli da kuma kuskuren wanda suka kuskurantar ma annabi da al'umma akan cin su a ganin su tawassuli ba kyau ko misali istigasa shirka ne Allah ka kiyaye mu Allah ka kiyaye mu Allah madaukin sarki yake cewa la yahluquna shay'an su waɗannan da wuce bauta ma kuma bayan Allah ba, ai ba su halicci kuma ba sai aka kawo ta akidar ta kalili da shay'an ko da daidai da misali ƙwayan komai ya bai su halitta ba. Allah yake cewa wa hum yuhlaqun bayan ai su ma halittan su aka yi. Na'am.
أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون
أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون Allah ya ce su waɗannan andadan ɗin nan da asnam da kuke bauta ma koma bayan Allah amwatu ai su ma matattu ne gairu a haya'in ba rayayyu ba ne saboda misali kamar yanzu sa'alabatul kushaini lokacin da Allah ya ƙaddarta mashi shari'a an ce yana cikin bautan abin bautansa sai yana zaune kawai sai ga yin yawa ya hau kan gunki ne mashi fitsari a ka sai ce subhanallah Allah kuma amma Allah fitsari Allah a ce kuma Allah amma Allah fitsari sai ce lallai da Allah ne da ya kare kanshi to wannan shine sanadiyan shiryansa abin da zai baka mamaki da Allah ya ce amwatan itace ne sai itacen mata mutu sai an sare ta sannan za a je a sassaɓo kuma kai za ka je ka sassaɓo ko ka bada kuɗi a sassaɓo wai ka zo ka ƙera shi ka sassaƙa ka ije shi kuma wai wannan shine Allah idan da gobara zai taso ta kanka yake yi inda za ka je ka dawo za ka ga shi yana zaune a wajen sai dai wutan ya cinye shi shi yasa Allah ya ce la ufas dalib wal madalub eh to dan haka da mai nema da wanda ake nema duk rauni ya kama su in dutse ne sai ka ga sai kayo dakon shi a kanka ba zai zo da kafan shi ya taso ya zo ya zauna inda za ka bauta masa ba wannan lalacewa wannan wawancin kwakwalwa da me ya kama shi yasa Allah yake ce musu amwatun ghayru ahya yace in ma za ku bauta ku bauta ma abu mai rai ne mana wanda misali zai iya taimakon ka in ma da za a bautan balantana ba Allah yana kira zuwa ga a hada shi da wani bane wajen bauta ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira ma'ana wai wannan ayin tana nuna cewa safaha na su kafiran maka da misali balada na kwakwalensu da tunaninsu Allah yake cewa ma shuruna ayyana yub'asu su kansu gumakan nasu ma ban san yaushe ne za a tashi kiyama ba Allah yake cewa wa ilahukum ilahun wahid ubangijinku shine makaɗaici ko kuma nan suna cewa mala'iku ne suka faɗa cewa suna faɗan musu ilahukum ilahun wahid ubangijinku da ya cancanci abota shine ubangiji makaɗaici a zati makaɗaici a suna makaɗaici a sifa shi yasa ma lokacin da suka zo suka ce wa ya rasulullahi can suna da lata can suna da uzza can suna da manati can suna da habal to wai shi Allah nan naka wani iri ne ya yake na dutse ne ko na katako ko na itace mu ma ka faɗan mana irin naka yana suna gama faɗa sai jibril ya zo sai ce ya rasulullahi tashi je ka ce musu qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad eh haka Allah ya ce annabi ya karanta musu shi yasa na Allah madaukin sarki ke cewa ilahukum ilahun wahid fallazina la yu'minuna bil akhirah waɗannan da ba su yi imani da ranar kiyama ba shi yasa can kalman ayyana yub asun yazo saboda misali ai saboda gunkunan su ba san kiyama ba shi yasa su ma ba su yi imani da kiyama ba Allah yake cewa qulubuhum munkaratun zukatan sana abin kyama ko kuma ki da musun Allah madaukin sarki wa hum mustakbirun suna masu ma Allah girman kai suna masu ma annabawan su girman kai shi yasa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi yake cewa duk wanda yake girman kai to za a tashe shi ranar kiyama daidai da kwayan zarra halitta su ta tattake shi su ta tattake shi an ce wata sai na ali zai wuce da wasu bayi sai yana kan doki karam Allah wajahu sai suka ce mashi ya amir al-mu'min bismillah zo mu ci abinci saboda tawadu irin nashi sai ya sauko ya zo ya zauna kamar yanzu a ce gwamna ko babban shegi a gari ko babban malami ko babban mai kuɗi za ka wuce sai almajirai sun shiga makota sun yi bara irin da gwada-gwan nan suna ci ce maka bismillah ka zo ka zauna ka ci tare da su ka san ai in me sai ba girman kai ko sai na ali sai ya zauna suka ci ya ci ya ce musu ya gode Allah ya saka musu da alkhairi da ya tashi ya koma gida ya koma ammara baitul ammar sai ce a kira su shi kuma ya zo ya ba su abinci irin na masu shugabanci ya musu goma na arziki ya karrama su ya kuma yi musu godiya da haka misali shi girman kai har suna cewa kowane zunubi yana iya ɓuya banda girman kai Allah ka yafe mana ka tsarkake mu ka raba mu da shi alhamdulillah ya salamu ala rasulillah na'am na'am To, wallahu ta'ala alawa alam malamai suna ta maganganu akan matsalan ɗan zina. Wasu malamai suna ganin sun lura da zahirin wasu nusus da suka nuna cewa ɗan zina shi ake kira basat ko suna ganin cewa shi a lahira ma ɗan wuta ne sun lura da wasu nusus sun dogara da shi. Wasu kuma daga cikin malamai sun ce a'a ai wala ta zuru wa shi ba shi yasa aka yi shi ta wannan hanyar ba da haka ba shi da laifi yana cikin wanda misali Allah ɗaukin sarki zai yafe ma da falalansu akwai dai nassoshi da su malamai suka dogara amma malaman musulunci sun kaskashi amma aka wannan matsalar maulan mu shege radiyallahu ta'ala ina nufin shi shine shehu tijjani ya tafi akan cewa shi ma ya tafi da fahimtar dan zina bai da kyakkyawan makoma a lahira sai dai amma in Allah ya dashi da wani kamilul asari ko wani wali ko wani wanda yake da zabuwa a wajen Allah ya yi masa hidima to albarkacin hidiman sai ya shiga cikin alfarmansa sai ya samu ceto a ranar kiyama to wannan matsala ne na sabani tsakanin malaman musulunci wasu na ganin cewa ai ba laifinsa bane ba shi ya ja ba eh dan haka misali yana cikin walata zurwa zurata nun zana ukura eh wasu kuma suna ganin cewa ai tunda an faffada nasoshin da suke nuna cewa dan zinan ga makomansa sun tafi da zahirin wancan nasun wallahu alam makomansa wallahu alam na ai shikenan tabbata alhamdulillah إلياس قال إلياس